الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد إن الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد يا إخوة الإسلام والإيمان ويا أحباب رسول الله ويا أيتها الوجوه النيرة الطيبة وأيكم خير تحية على وجه الأرض إطلاقا لأنها تحية من عند الله مباركة طيبة وهي قولنا دائما وأبدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين داشي Allah madaukakin sarki ki ikonsa da ganin damarsa da horewarsa da yarjewarsa ya yi ikon nasa ya ga dama ya hore ya yarje mana zuwa daidai wannan lokaci da muka saba zama dan karatun alkur'ani mai girma da fassara shi bisa hanyar magabata gwargwadon yadda ya sauƙaƙa ɗan uwana ina fatan za ku yi uzuri yau ko in ce jiya mun fara suratu iqra haka ne ko to amma waɗannan surorin waɗanda suke magana a kan farkon sauka alkur'ani wato ba sa fassaruwa gaba daya garau ma'anarsu ta hoto sai an hada wato sassan guda biyu kuma sai an kuma ganganin malam idan za ku mun uzuri zan danye baya kadan bayan da zan yi zan yi zango in koma can cikin suratul mudassir wato in bibi wata magana da malam ibnu kafir yayi inda yake sabata bi sahih bukhari an jabir annahu kana yaqulu awwal shay'in nazala min al-qur'an farkon abin da ya sauka na alkur'ani ita ce ya ayyuhal mudassir in jiwa jabir dan abdullahi wa khalafahu al-jumhur jumhurin malamai mafi yawa suka saba masa wa zahabu ila ila anna awwal al-qur'an nuzulan qawluhu ta'ala iqra bismi rabbikal ladhi khalaq da yawan malamai suka ce wannan ita ce aya da ta sauka da farko ko ayoyin da suka sauka da farko na alkur'ani kama sayati bayanu kamar zamu bayani yau in Allah ya so عن يحيى بن ابي كثير قال سالت ابا سلمى ابن عبد الرحمن عن اول ما نزل من القران فلكم abin da ya sauka na alqur'ani fa qala ya ayyuhal mudaththir ya ayyuhal mudaththir fa wala sauka qultu yaquluna iqra bismi rabbika alladhi khalaq gashi kuma ana ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq idza ta tawara sauka sai kuma da abin da kake mudaththir fa qala abu salma sa'altu jabir ibn abdullah an zalika na tambayi Jabir dan Abdullahi dan aljanna na ai kun san shi ko Jabir dan Abdullahi sahabin annabi wanda yake dan aljanna ne sai na tambaye shi akan wannan fa kuntu lahu misla ma qulta na ga masa irin yadda kai wannan tambayar qala Jabir la uhaddithu illa ma haddathana rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba na fazance ni in faɗi wata magana ko shaci faɗi sai dai abin da manzon Allah ya faɗa nake faɗi sai abin da manzon Allah ya faɗa nake faɗi ba zan faɗi wata magana daban ba jawartu bi hira in ji manzon Allah manzon Allah ce jawartu bi hira falamma qadaitu jiwari habattu na zauna a kogon hira lokacin da na gama zaman na sauko fa nuditu na waiga ko aka kira ni fa nuditu aka kira ni fa nazartu an yamini falam ara shay'an na duba gefe na na dama ban ga komai ba wa nazartu an shimali falam ara shay'an na duba ta gefen hagu ban ga komai ba wa nazartu amami falam ara shay'an na duba gabana ban ga komai ba wa nazartu khalfi falam ara shay'an bayan ma na leka ban ga komai ba wa rafa'tu ra'si fa ra'aytu shay'an sai na daga kaina sama sai na ga wani abu wato ya ga malaika jibril kenan sai ta ba ta khaliya fa qultu dastiruni wa sabbu alayya ma'an baridan ko wa subbu alayya ma'an baridan ku lilliqe ni ku zuba mun ruwa mai sanyi ala fadassaruni wa sabbu alayya ma'an barida suka lullube na ka samu ruwa mai sanyi fa nazarat ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal mudassir ta sauka qum fa anzur wa rabbaka fastabir wa qad rawahu muslim an jabir an jabir bin abdullah annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya jima dan Allah yuhaddithu an fatratul wahyi lokacin da wahayi ya tsaya manzon Allah da wahayin yana sauka sai kuma wahayin yanki kenan ya fara sauka ko kula ku zo ne da kyau in ba ka ba sai a san ruduwa nan gurin ba a gane fasara fa baina ana amshi iz sami'a sautan bayyana ana amshi ina cikin tafiya idan sami ta sauka zai na ta murya muna sama'i daga sama farabatu basari kila sai muna sama'i ko basari qibala sama'i na daga ido na zuwa sama fa idal malaku alladhi ja'ani bi hira sai ga mala'ikan nan da ya taba zuwa min ina dutsen hira qa'idun ala kursiyin bayna sama'i wal ardi yana zauna kan irin wata kujera kaga ce kursiyin akan irin wata kujera bayna sama'i wal ardi faji'tu minhu yace fa jafastu minhu sai na durkusa saboda na firgita na durkusa kawai hatta habattu ila al-ardi na fada kasa fajitu ila ahli na wajen iyalina fa qultu sai zammiluni zammiluni zammiluni fa anzala Allah ya ayyuha al-mudaththir sai Allah ya kare al-mudaththir qum fa anzir wa rabbaka fakbir qala abu salma wal warzuqu al-awsan wato wannan magana fasara yana magana watan sura kenan ashahid mana ya ce wa wajahun jami tsakanin wannan surar da wacce da za mu karanta wannan tana magana ita ce farkon sauka ikira ita ce farkon sauka to amma an kun lura a cikin wannan magana da muka yi manzon Allah an ce wahayi ya yanke wani dan lokaci da wahayin ya yanke daga baya yana cikin tafiya aka kira shi kun tuna ko to inda yanke ya dace ya fara kenan shine malam ya ce ووجه اليوم أول أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه السورة فرفع ابن ليس كما يموحي يا ينكي شين يا أيها المدثر يا أيها المزمل هنا فتان ثاني ما لا يشي عن جابر بن عبد الله أنه سمع يقول ثم فتر الوحي أني فترة وحي ينكي من لوكشي وبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء na ji murya daga sama farfatu basari kibala samai irin wannan magana na daga ido na sama fa zal malaku allazi ja'a li qa'idun ala kursiyyin baina samai wal ardi fa jafastu minhu farqan hatta hawaitu ila al ardi na durƙusa saboda tsoro har na fada ƙasa dace sai Allah saukar da wannan aya to in mun lura da wannan ayar da bayanin to sai mu gane wahayi ne yanki sai aka fara saukar da ni ya ayyuhal mudassir da ya ayyuhal muzammil to kenan an madauki wannan bayanin wata aya ce ko wadanne ayoyi da suka fara sauka ikra bismi rabbikal ladhi khalaq abin ya fito garo wannan kuma ita ma an samu wani lokaci da wahayi yanke sai waɗannan suka sauka daga yau mun gane ba rudu karasa ina ne wannan ne ya sauka da farko wannan ne ya sauka daga baya to ga yadda abin yake ina fata an gane ko to Allah ya mana dace har ma malam wani a wannan wannan abu na gailani salama ya abu na gailani bin salma ta saka ya ya fada fa inni bi hamdillahi la sawfa fajiri labistu wala min gadratin abtaqannahu wannan yana magana akan wata ayar to a shahid man dai biyar da waɗannan ayoyi suka sauka ikra ita ce wato farkon sauka alqur'ani kuna kuna ganewa to duk da mun fara karanta jiya amma yau sai mun karanta waɗannan ayoyin guda biyar قال لما نعم نعم Mm. bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai wato Allah ya ce ikra kai karatu bismi rabbikal ladhi khalaq da sunan ubangijin ka wannan da ya halitta khalaqal insana min alaq wanda ya halitta mutum da wani jini da kararre kama da kuka ne kama da ni malamai suna cewa dudun min aljinni eh dudun min addami wani wata kuka ce ta jini domin al'alaƙo ana fassara shi wai gudan jini ko? a'a ba gudan jini ba wata ƙoƙa ce wato kai ba ajo ne ka san lamya ko ta kwaɗo in kwaɗo ya zuba kwansa a cikin ruwa ba ko na abu da ke yi haka mai kamar rai ba rai da rai kun san shi ko to wannan shi kaman haka gudan jinin da za a halarci mutum yake faɗa cikin mahaifa ko haka yake kasancewa Allah yana rantsewa da shi saboda girman iko irin nasa ina fatan ka gane wato wannan alat din da ake cewa gudan jini ثم خلقنا العلقة مضغة فخلق alaka ba jini ba ne ba mi ba ne a'a wato wani abu ne daskararre mai rai ba mai rai ba ba mutacce ba ne haka abu yake ka duba cikin lisanin arab da Allah ku ga abinda malam ibn khaldun ya faɗa ina fatan ku gane ko akan wannan magana yace khalaqa al-insana shine halitta dan adam min alaqi iqra ka kai karatu wa rabbuka al-akram da ubangijin ka wanda yake mai girma kai kai karatu da sunansa allazi allama bil qalam wannan da ya sanar da al-qalami ya bada ilimi allama al-insana ma lam ya'lam ya sanar da dan adam abin da bai sani ba hadhihi al-ayat waɗannan ayoyin za mu yi saurin zango masaratul azhar kudan mun haƙuri na tafi أول ما نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم فرفع أبن يسوع فقال من ذا الله شكما القرآن مجرما نزل عليه وهو تعبد في ذلك هراء يا سوكا قريش لوكة ليكي بوتر أبنجي أقوبي هراء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي فرقم فرقم وحي أنه يرى الرؤيا في المنام فرقم أبن من ذا الله شكما مفركين يكي فتأتي مثل فلق الصبح in yi mafarkin sai ga abin ya tabbata kaman gari ya waye yani ya hadithu ma yusaddiqu hadhihi ar-ru'ya abin da zai gaskata wannan mafarkin sai ya zo wa awwalu wa awwalu ma kana yara hadhihi ar-ru'ya fi rabi'il awwal farkon inda ya fara yin wannan mafarkin a watan rabi'il awwal in ji malam muhammad ibn salih al-usaymin sahibu tafsir sahibu al-fiqh sahibu usul al-fiqh sahibu an-nahwi صاحب الادب صاحب الشريعه عالم السنه ina fata an gane ko malamin sunna yace fa a watan rabiul awwal wato maza Allah fara wannan hoki fa bage suka ta shirin ya rage wata shida musul hadi ruya ya raha yana yin irin wannan mafarki yana gani ta jiu musul farqi subuh kaman gari ya waye wa fi ramadana nazala alwahyi alladhi fi alqadha a watan ramadana sai sai sai alquran ya zo masa a fili a fadake yadda aka saukar da alqurani daga wata rabiul awwal zuwa wata ramadana wata nawa wata shida yana fatan ka gane ko wal mudda baina rabiul awwal wa ramadana sittata ashhurin ko sittata shuhurin wa zaman al wahyi 23 sana wahayin da aka yi sai wa manzo Allah ko shekara 23 ne wa li hadha jaa fil hadith saboda aka yi cikin hadisin manzon Allah anna ar-ru'ya as-salihah juz'un min sittati wa arba'ina juz'an min an-nubuwah anna ru'ya sadiqa ko saliha mafarki na gaskiya wani yanki ne ko kaso ne kashi 46 ce daga cikin kashi na annabta saboda haka yanzu aka za ga inda mutum mutumin kirki ne in alheri zai same shi ya mafarkin wani abu kuma in ya zawai gari sai alheri ya same shi wani in sharri ma zai same shi sai ya yi mafarkin abin da zai same shi mutanen kirki suna irin wannan ina fatan ka gane ko bangare ne akwai wanda suke cewa ai mafarki ƙarya ne a'a mafarki kashi uku ne akwai abzasu a halami danke-danke mafarki a wannan danke-danke mafarki wannan abin nan wani matsoro ne wani sa'a ba rai ne wannan ba shi da wani tasiri akwai wasu wata irin ta shaidan akwai tunani irin na shaidan da yake sanya wa mutum shi ma wannan wani ya zama ƙarya wani ya zama gaskiya amma akwai mafarki na gaskiya na mumi kakan yi mafarki kaza zai faru ko kuma a cikin wata alama akwai wanda ne mawarki ya shiga kashi ya shiga in garin Allah waye aljuhun sa ya shiga da naira ina akwai irin waɗannan mutane ina ba san kai da ya ji yana tafiya cikin kashi ko yana amai to garin Allah ya waye akwai aljuhun akwai irin waɗannan akwai wanda kuma in yawa gari yana kuka murna zai akwai kuma wanda in ya mafarki yana dariya to garin Allah ya waye ya ta neman yirdi in mutumin kirki ne in yayi irin wannan mafarkin mummuna sai sai Allahumma inni a'udhu bika min sharri mimma ra'aytu fi manami an yadurrani fi dini wa dunyaya abinda mutum zai yi addu'a kenan ya Allah ina neman ka tsari da abinda na gani a cikin wannan mafarki an yadurrani fi dini wa dunyaya wato idan kai irin wannan to sai Allah ya kare ka kenan mafarki yana zama gaskiya ko ba duka mafarki ne ke zama ƙarya ba saboda ka da Allah malamai masu fassara mutane alqur'ani da bayanai ku gaya musu abin da yake tabbatacce daga shari'a manzon Allah ya ce mafarki na kwarai na mutumin kwarai kashi 60 ko 46 ne daga cikin kashi 100 na annabi in an cire 46 saura nawa 54 saura 54 shine annabi sauran sauran guda arba'in da shidan duk daga mahauci na ƙwarai lamma ka lima kana yara hadhihi ruya allati tajibu falqa sawi hubba ilayhi khala yayin da maza Allah ya samu kansa irin wannan mafarki ko wannan yanayi yana irin wannan mafarki sai ya so kuma ya dinga zuwa yana zama shi kare daga shi sai Allah yani an yakhlu bi nafsi wa ta'abbadu hada wa yatruku hada al-mujtama al-jahil ya bar waɗannan jama'ar suke jahilai fara'a alaihi salatu wassalam sai manzon Allah wanda tsira da aminci Allah suka tabbata gare shi ya gani a wannan kebantar da kubutar da yake zauna shi kadai sai ya ga abin ya hu masa kyau ko garin hikin mutum jabal yana zuwa garin hira wani kogo ne a can wato a kan dutse can yake zuwa wanda mai karfi majiyin karfi yaro ba zai iya zuwa gurin ba sai da wahalar gaske nan manzon Allah yake zuwa wa yatahannasu wa yata'abbadu lillahi azza wa jalla bima fata Allah alayhi bi hadha al-ghar al-layali zawatil adad ya tsaya tsawon dalare yana ta bauta yani iddatu layalin وما هو عذاب أخذه يتزود به من طعام وشراب يكن أوتي بذلن سيتبر هنا أبنشي لا أبنشا ثم ينزل ويتزود لمثلها من أهله sannan ya sake komawa ya tsebo daga iyalansa irin wannan abincin wa yarju wa yata'annasu lillahi azza wa jalla ila an nazala alayhi alwahyi har zuwa lokacin da wahayi ya sauka masa ko kuma lokacin da malaika jibril ya zo masa malaika jibril ya zo masa yake masa kai karatu qala ma ana bi qari ai ban iya karatu ba ban iya karatu ba ba wai ya ki bin umarin ba ni ba ni karatu bane daga cikin al'umma da nake ba su iya karatu ba larabawa ne yani lastu min zawul qira'a bana cikin mutanen da suka fito waɗanda suka iya karatu laysa marad da ma'asiya li amr jibril ba ya ki abin da mala'ika jibril ya ga amr ba dai sai ma ana bi kare ban iya karatu ba ai ba ta waye bane bakin biyayya ce ga mala'ika jibril ba a'a ba zai iya bane dan su dangin su kabilarsa sai inda ya fito ba su iya rubutu da karatu ba saboda al'umma ce ummiya kamar da Allah ce fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiy al-ummi ku yi imani da Allah da manzo wannan da yake ummi wanda bai iya rubutu da karatu ba wanda ya saboda al'umma da ba su iya rubutu da karatu ba sune larabawa wa qawluhu ta'ala da fadan Allah da yake huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan shine wanda ya aiko a cikin waɗannan ummawa da basu iya rubutu da karatu ba ya yi kuma musu irin wani manzo minhum daga cikin su fa kana la yaqra wa la yaktub baya iya karatu baya iya rubutu ga kuma an ce ya karatu wa hadha min hikmatillahi annahu la yaqra wa la yaktub baya rubutu baya karatu hatta ya tabayyana hajatuhu wa daruratuhu ila hadhihi ar-risala wato balantana buƙatarsa wato ta zamo zuwa ga wannan risala din a ce nemo ta yi da ƙarfi ko da wayo a'a وحتى لا يبقى للشك شاك في سرقه dan kada wani mai shakku ma ya rage yana da wani tunanin shakku wa qad ashara Allahu ila hadhihi Allah ya yi nuni akan wannan da fadin su da yake cewa wa ma kunta tasalu min qawlihi min kitabi wa la takhutuhu bi yaminika idan lartaba al-mubtilun ba kasance wato kafin shi wannan alqur'ani ba wato kana karanta wani littafi ko kana rubuta shi da hannunka na dama da a ce ka iya karatu ko rubutu idan lartabal mubtilun idan to kenan da masu barna sun samu hanyar tafi to amma da ma baka taba yi ba baka yi karatun ba baka yi rubutun ba baka iya ba kuma kowa san baka iya ba sai ga ka da littafin da ya fi kowane littafi a duniya nan da yace ma'ana bi kare fa gattahu marratayn ya rike shi kamu wato so biyu shi malaika jibril dan ya zama abin ya gane umarni ne daga Allah Allah ya ce masa اقرا باسم ربك الذي خلق فيقرا سوره سنه وبنجن كده يحلتا خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اي خمس ايات نزلت فرجع بها النبي صلى الله عليه وسلم ودنا ايات guda biyar suka sauka manzon Allah ya komo jikinsa na rawa ya samu Khadija ya ce a rufe shi a rufe shi wato ya dada wani abu na wato na tashin hankali wannan shine farkon wahayi kamar yadda Imam Bukhari ya rawaito an yarja ilayhi fa yarjo yaqulu Allah azza wa jalla Allah ya ga musu kai karatu ma'anahu multabisan bi zalika ka zamo kana mai cuɗanya da karatu mahaddata alqur'ani makaranta alqur'ani musulmi ana buƙatar ko da wani lokaci mu zama muna karanta alqur'ani ba saukar da shi tunda wanda aka saukarwa ma malamai suke wannan ikra bismi rabbika ay mutalabbisan bi dhikri ismi rabbika kana mai tudanya da su da ambatan sunan ubangijin ka wajen wannan karatu da zaka wa qila musta'inan bi zalika bismi rabbika kana neman taimakon ubangijinka wajen karatu wa ya'ani iqra musta'inan bismillah kai karatu kana neman taimakon sunan Allah wa yasta'inu biha ala akli ka nemi taimakon Allah a yayin da zaka ci in zaka ta mu sai ka tayi bismillah wa yasta'inu biha ala hadatihi bi kulliha duk abin da zaka sai ka tayi amma jima'i zaka ka tayi bismillah allahumma jannibna الشيطان الذنب والشيطان ما رزقتنا أي باسم ربك دون أن يقول بسم الله لأن المقام مقام ربوبية سيأتي اسم ربك بأتي باسم واتو بسم الله با أتي اقرأ باسم ربك الأكرم واتو مقام ربوبية ما هذا السنقوة لكم دا أنونا مكا جلما أبد أتي اقرأ باسم ربك da sunan Ubangijinka wanda ya rene ka wanda ya sa ka a cikin mahaifa aka fitar da kai daga mahaifa aka fitar da kai jariri dan tayi ka bude ido ka fara kokar nono har ka girma har ka fara rarrafe har ka fara tafiya abinda ake nufi da kina anan bismillah rabbika amma an ce bismillah ya abun ya fito fili sai a ga maka sunan mai ranan kowa da komai bismillah rabbika دون أن يذكر اسم الله لأن المقام مقام الربوبية وتصرف وتدبير ولن يجي على أبنجي تجي على أمره يد يكي wato khasatan wa rabbahu kazalika rububiyya khassa wannan reno ne da ubangiji yawa manzon Allah na musamman idan muka manta wa darussan da muka karanta na baya manzon Allah ya kasance wato maraya kafin a haife shi da watanni shida baban sa ya rasu bayan haife shi da shekara shida mahaifiyarsa ta rasu bayan bayan ya samu mahaifiyarsa ta rasu da wata takwas wanda kakansa shi ma rasu sai aka mai da shi gurin babansa kanin babansa shi ne ya ɗauki nauyin tarbiyarsa wannan in ba daga Allah ba ina za a samu wani kuma ya zo da abin da ya zo na kowa a duniya kuma shi ya fi kowa a duniya kuma aka ba shi littafin da ya fi kowa a duniya sannan ya karɓi kuma a gurin duniya shi da kowane littafi shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna tare da wannan wato Allah bi khalaqa wanda ya halitta sai aka ce Allah bi khalaqa wato a ƙa'ida ta usulul fiqh ko ƙa'ida ta ulumul qur'an in aka ce Allah bi khalaqa ba a bayyana abun ba kamar lillahi al'amru min qablu wa min ba'du baka ce min qablu aka ce min ba'du ba ce min qablu zalika ko min ba'du zalika ba sai aka yanke maqdum ala al-idafa li yadulla ala al-umum ya nuna hadewa kenan allazi khalaqa kull shay'in kenan wanda ya halitta dukkan komai babu wani abin da ba shine Allah halitta ba shi yace iqra bismi rabbikal ladhi khalaq wanda ya halitta kowa da komai da kai da ni da ƙwaro da tsutsa da dabbobin gida da na daji da sama da ƙasa da abin da yake ciki allazi wanda Allah ya halitta ko akwai wanda ya halitta su ba shi ba ƙwaro ne ma za khalaqo min al-ardi kun nuna ma abin da suka halitta wasu da kuke bauta daban wanda ba Allah ba babu shine Allah ya halitta wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu shine wanda ya halitta dukkan komai kaddara shi kaddarawa wa qawluhu ta'ala da fadin Allah da yake cewa Allahu al-khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil Allah shi ne mahalicin kowa da komai shi kuma akan komai mai iko ne yana da iko ya tsare ya gane sa fama min shay'in fis sama'i wala fil ardi babu wani abu cikin samai ko kasai min khafiyyin wa zahir boyayye ko na fili sagirin wa kabirin babba ko karami illa huwa khuluqun lillahi azza wa jalla sai wannan abin halittaci ne gurin Allah shi yasa ake khalaqa wato wanda yayi itlaqin halittar kawai ba ce komai dan a nuna maka shine mahalicin kowa da komai sai Allah ce khalaqal insan haka ne ko mun karanta khalaqal insana min alaqin an karanta wannan ko Allah ya ce khalaqal insana shine ya halitta dan adam min alaqin da wannan dan fararren jini mai rai ba mutacce ba ay khassa Allah ta'ala khalaqal insana takriman lil insan na an kira an ce an halitta dan adam dan gidan wata amma tun da aka ce khalaqa a can ya gama hadda mutum hadda aljani hadda mala'ika hadda kowa da kowa da manzanni kamar da kafe kowa jibo amma nan sai aka ce khalaqal insan dan ka gane girman ka kai dan adam ba abun wasa bane kash abun mamaki wani ya je ya sha giya da irin wannan daraja da Allah ya masa kash wani ya je ya sata da irin wannan matsayin da Allah ya masa ka ji sai da aka ce an halarci komai sannan aka nuna halittarka da girmanka saboda matsayinka dan adam amma kuma ka je ka yi sata amma kuma ka je ka ci amana amma ka je ka yi zina amma ka je ka yi luwadi amma ka je ka sha kwaya amma ka je ka ci amana da kan yi daraja sai ka mai da daraja ka kenan sabananta wanda ya zama ba mai daraja ba sai ya samu sakamako na marasa daraja ya samu hakirarre tambaɗaɗɗe lalataccen sakamako Allah ta shi suna azabar Allah Allah tsare mu Allah ya ce wajen girmama ɗan adam wa laqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri na'am mun ƙara Allah ya ce wa laqad karamna bani adam haqiqa mun halitta dan adam wato halitta da muka yi masa ta girma da daraja wa karamna wato mun girmama shi mun daraja shi wa hamalnahu amma bai gane ba ga yadda muka yi wa hamalnahum fil barri wal bahri muka dauke su tafiyar ban kasa inda zaka sha wahala ka tafi da kafa sai a dauke ka akai sai a dora ka akan jaki ko a dora ka kan doki ko a dora ka akan raƙumi ko alfadari ko ma akan sanuwa ina fata an gane wannan girmama shi ko ba girma ba daga ƙarshen zamani ga kekuna ga mashin ga motoci ga jirage ga roki Allah to hamallahum fil barri wal bahr mun dauke su a cikin tuddai mun dauke su a cikin kogi in a ruwa ne mu dauke shi a kwalakwale wannan girman mawati farzaqnahum min at-tayyibat muka arzuta su abubuwa da da wannan girma ne irin dan adam bari in ba gane girman dan adam ba nan gurin je ka ka samo yabanya tayi laba laba wato tayi irin mai laba laba din nan lallabowa kawo ka zuba ta gaban shanu ka ga yadda za su kaga tana kada jela malam tana kada kunne saboda tsananin dadi kai za ka ci to sai an yaya sai abin ya nuna in ya nuna sai an yi ne sai an girbe in an girbe sai an yi ne sai an sussuke in an sussuke sai an yi ne sai an sirfe in an sirfa sai an yi ne sai an rubda in an rubda sai an yi ne sai an tankade in an tankade sai an talga idan an talga kuma sai an tuka sannan an tuka an aje gefe ɗaya sannan a yi miya wadda miyar a ɗauko wato gishiri a ɗauko barkono a ɗauko nama a ɗauko daddawa a ɗan ɓala wake wani lokacin a ƙara da magi har a ce akwai honga ko haka da a ɓala shi don mi da Allah dubu irin bambancin da Allah maka da dabbobi Allah ya ce fa wallahu ala kafirin muka fifita shi dan adam akan mafiya min man khalaqana tafdila fa hadha nafsun ala khalqil insan wannan nafsi ne da yake nuna girman dan adam abin mamaki abin takeici abin da ara irin abin da ya faru a Najeriya da kasashen duniya wato a baka shugabanci wanda bala'i ne annabi yace in an ba mutum shugabanci wallahi ranar tashi kiyama sai yayi kuka da nadama ina ma bai yi shugabanci tsakanin mutum biyu ba amma a baka shugabanci ka danna haƙƙin mutane ka zalunci mutane ka cuci mutane ka bata dukiyar mutane sannan kasar ma ka kashe ta gaba ki daya a shirya wasu mutane sai an kashe su sannan za a ci gaba da mulki mutum dubu ɗari abin ya kai waɗanda ma aka shirya da su sun fito suna faɗa sun ce za a yi saboda Allah ya ɗaga tausayi a biyu sai su a lokacin suka dinga kira wallahi ku yi magana in mutum ku ne masu bakin magana idan mutum magana ba ku ma sunan ku yana cikin waɗanda za a kashe muka in an kashe mu dama an sami matan hanya dama mu zaton da muke kullum in mun waye gari ba ma jin zamu wani wallahi dan mun san bakin mu ba zai shiru ba malam general buhari ni yau malam nake kiranka dan a gani na ka cancanci a ce maka malam dan ka yi abu da malam bai yi ba daure ka yi wa Najeriya abin da take bukata barbadan abin da zaka iya yi iyakacin iyawarka Allah ya fidda wannan ƙasa daga halin da take ciko da ta samu kanta na rugurgujewa da tambadewa da lalacewa ta fi kowace ƙasa arziki a duniya gabaki da babu abin da ake arziki a ƙasashen duniya wanda babu shi a Najeriya ko akwai amma gaba ɗaya ƙasar ta rugurguje ta lalace to Allah ya kawo mana kai yanzu duk ɗan Najeriya murna yake gani yake kamar ma ƙasar ta fita daga cikin halin da take yanzu har yanzu ko ba mu samu ba amma ganin muke za mu samu ko ba ma gani wallahi ganin muke za mu samu saboda haka Allah ya taimake ka Allah dora ka kan gaskiya ya baka iko Allah ya daraja dan adam kai ina roƙon ka zama cikin masu irin wannan daraja ba irin waɗanda suke danna kuɗin ƙasa ba ka samu mutum ɗaya wato ya tara abin da mutum dubu za su rayu ba su yi talauci ba wallahi eh wani ya ce mutum miliyan mutum miliyan to ya masa mai wannan abin da ya tara a ce shi ne wa kuma ya masa maganin ne ya maka maganin ne abinda ya kaci kasha kai tufari da shi shine rayuwar ka faran gidan duniya don ba ku lura da waɗannan abubuwan wallahi wajibin mu ne mu gaya wa ma'aikata wannan ma'aikatan mu yanzu in an dauke ka an kai ka gurin da za ka yi aiki zalla a baka albashin ka da dan allowance ɗinka to ana ya an kai shi busasshen guri an kai shi amma na kai shi inda zai dinga samun na banza wato yau dubu ɗari ta shigo ta banza gobe dubu ɗari biyar jibin miliyan wataran miliyan goma an ce an kai wani guri mai mai ai wannan ya yi sa aiki ya yi sa a gidan duniya zai yi sa kuma in san a ina zai yi sa ni dai ban sani ba ya yi sa a gidan duniya ta cinye saboda haka ku lura da wannan abin da Allah jama'a ma'aikatan Najeriya ku gyara wallahi idan ba ku gyara ba musulman ku da kafiran ku ku gyara ya za ku ci amanar ƙasa wallahi sabo in ka ci ta hanyar da ba daidai ba sai Allah ya tambaye ka ranar tashi kiyama sai ka mai da shi sai ka mai da wannan haƙi ko kuma kar ku yi tawaye ku yi biyayya duk wanda ya fice ku amma irin tawayen da ake yi na yanzu wanda gwamnati ta bashi lasin in kun ga cuta ta yawa ku so ku yi zanga-zanga wannan ba an bar lasin ba duk ƙasashen duniya inda ba su bayar ba kawai ƙasar Saudiya su nan dokar musulunci ce tsari ne na musulunci khalifanci ne ake bi ko shugabanci ne na sarauta ake bi irin tsarin musulunci to anan ba a yin zanga-zanga amma kamar Najeriya kasar da ja'ira ce ita tace dama an ga ba daidai ba wato a zo a yi zanga-zanga a nuna abin da aka ba daidai ba an ba ku lasin ne saboda ba ba khuruji bane wannan zanga-zanga ba khuruji bace malamai da yawa suna cewa zanga-zanga khuruji ce ba gaskiya bane dama muna neman wannan ranar da mu ga musu cewa ba zanga-zanga ba kuroji ba ce in an muku ba daidai ba ko to ku ce an yi ba daidai ba ku ga a duniya yanzu irin abin da ake yi a ƙasashen duniya in ba a yi zanga-zanga ba wasu guraren za a samu adalci sai a zauna cikin zalunci da cuta to su suka yarda ƙasashen duniya duk ƙasar duniya gaba ɗaya sun yarda a yi zanga-zanga amma ba ta da hankali ba kashe wani ba ƙona dukiyar wani in ƙona dukiyar wanda kashe mutane da ƙone-ƙone wannan haramun ne a kowace irin zanga-zanga amma a fito a nuna ba a dan ko an yi kaza zalunci wannan bai zama wa wato kuruji ina fatan kun gane ina fatan dalibai su gane wannan na ce zan yi wannan yarawa kafar anan gurin dan mutane su yi Allah ya mana dace Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa ko ya cewa dan adam yana da daraja dan ga yadda aka halice shi lokaci bayan lokaci wato shi wannan alqur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar da shi babu warware juna sai dai ilimin ka bai kai inda zaka iya gane kazan gaskiya bane ko ba gaskiya bane shi yasa Allah ce walau kana min inda ghairi Allah la wajadu inda shi wannan alqur'ani daga wajen wani yake ba wajen Allah ba da an samu sabani mai yawan gaske amma da ke daga wajen Allah ne shi ya nuna mana darajar dan adam kai mai daraja ne ya za a cuce ka yanzu irin yadda aka kama Muhammadu Nazifi din nan malam Nazifi Yunus da Nazifi Yunus namu nan garin wanda aka kama shi akan ƙarya aka turo SS suka kama shi a gida da soja suka kama shi a gidansa amma aka ce an kama shi a hanyar Abuja zai je kai haji aka hada shi da mutane a jeji ko har ya ce wannan ko gaskiya mutanen da ina tambayar ku saboda Allah a ina aka kama shi a a hanyar Abuja a a hanyar Sokoto zai je kai haji to gaskiya suka yi kokariya waɗannan ma'aikatan da suka yi wannan mutanen kirki ne Allah tsine musu albarka ina fatan kun gane ko ba mutanen kirki ba masu irin wannan aikin Allah shi ne musu albarka matuka masiya amana ya za ku irin waɗannan abubuwan muna ga janar Buhari ka fitar da wannan bawan Allah an cuce shi abi masa kadinsa an kulle kuɗin shekara biyu bai ciwo bai sha ba bai jiwo bai gani ba an raba shi da iyalinsa an raba shi da almajiransa an masa ƙarya saboda siyasa kawai masiya amana Allah ka mana magani irin waɗannan azalai dan adam yana daraja amma sai wulakanta darajar bai sani ba wato ga irin girma da Allah ya maka an halice ka cikin mahaifiya an kawo ta duniya zaka je barzahu daga nan kuma ko ka je wata ko ka je aljanna Allah sauka sai Allah ta ikra wa rabbuka al-akram na'am Allah ya ce ikra wa rabbukal akram kai karatu takidan lil awwal qala qala qarfawa ne ga magana farko li ziyarat hasan ala ijad al qira'a ayi karatu bi ma'mul غير الجار ولا مجرور an ka maful bihi amma ba jari da majruri ba li ifadat al umum dan ya nuna kowa da kowa da komai kowa ya karatu jami'ul maqru duk abin da za a karanta karatu bai zama wasar duk inda karatu yake ko karatun wato fitar da kashi ne mutum sai yayi sai sai Allah ya ba shi wata basira ne sai kuma ya gane alheri fiye da wanda bai yi ba wa ma dama maqrunan bismillah amma dai ayi shi da sunan Allah kai bismi rabbikal akram da sunan ubangijinka mafi girma da daraja allazi la yazihi karimun babu wani mai daraja da kyauta da yayi kama da ubangiji fi halin min al-ahwal sai Allah ya ce allazi allama bil qalam ko wannan da ya karantar ay al-khatta bil qalam wanda ya karantar da rubutu da alƙalami saboda girman alƙalami da girman ilimi Allah ran tsaya mai da shi a wata a wata sura kan farkon wata sura yace ba da bismillahir rahmanir rahim Allah ya ce imana Allah ce nun Allahu alam bi muradihi bi zalika wal qalam ina rantsewa da alqalam wa ma yasquruna da abin da suke rubutawa wa ma yasquruna ay bil ladhi yasqurun da abin da suke rubuta suwa mala'iku ko masu rubutu ala khilafin bainal ulama masu rubutun da abin da suke rubutawa ko da kuke rubutu da alqalami ko kuma mala'iku ne Allah ya rantsuwar su malamai suka ce kowane guda ɗaya na iya shigowa wato girma alƙalamin muke nauna a nan gudun Allah ce allazi allama bil qalam wannan da ya karantar da alƙalami khatta bihi idris ko awwal man khatta bihi idris wanda farkon ya rubutu da alƙalami shine annabi idris alaihi salam sai Allah ya ce allama al insan Allah ya ce allama al insan shine ya karantar da dan adam ai alinsu duk inda mutum yake ma lam ya'lam abin da bai sani ba kamar yadda ya faɗa ar-rahman ar-rahman Allah mai rahama shine ya karantar da wannan alqur'ani bayan wannan aqaba ala rama maf'ul bihi yasha'u ya haka khalaqa al-insana ilmana haka ne khalaqa al-insana daidai ne ko kai faɗan gari? Khalaƙa al'insana, khalaƙa Allah ai ar-Rahman, allazi huwa khalaƙa al'insana, wanda ya harshe al'insana dan adam ma, wa haka ne ko? Yashin mina ne. Wa allamahu, allamahu al-bayan, ya karantar da shi bayani. Shi Allah shi ne mai kowa da komai. Ina fatan ka gane ko? Shi ne Allah shi allama al-insana ma lam ya'lam. Amma duk wani abin da aka yi wa ɗan adam, ko da kafiri ne ba, za ka samu ya iya rubutu. ba mamaki ma yana da ilimin biology da gaya maka yadda aka yi haifar mutum da yadda mutum yake a cikin mahaifa kila yana da yana da ilimin astronomy ya gaya maka ga yadda rana ke hutuwa ga yadda za a yi ruwa ga yadda za a yi sanyi ga yadda za a yi zafi amma duk yayi imani da wannan bai gane bai gane ba shine Allah madaukakin sarki yace eh Allah ta kalla ga yadda al'amarin yake innal insana lallai shi dan adam la yataga yana yin shishigi ayata kabar wa tajawazu haddahu yana yin girma kai ya wuce inda ka tsaye da shi wato bai tsayawa wala wala yanbu'u ko wala yattabi al'amra bai bin umarnin da Allah ya masa ya tsaya daidai inda Allah ya aje shi saboda arahu sabana idan yana ganin cewa ya wadata bilmani da kuɗi ko da sarauta ko da ilimi ko shi wane ne ko mai jama'a ne ko dan wane ne wato a lokacin zai nuna girman kai mu duk wanda ya saro da mu goshin sa zai yi Allahu akbar Allahu akbar kai ne wa baka kai kowa ba wallahi idan dukiya ce baka kai karuna ba inna karuna kana min qawmi Musa fa waga alaihi wa atainahu min al-kunuzi كيف قال له فودني فرحين Allah ya ce wato anan inna qaruna shi qaruna kana min qaumin Musa ya kasance cikin mutanen annabi Musa fa baga alaihi ne shi kiji akan dalili wa atainahu min al-kunuzi mun ba shi dukiya mai yawan gaske ma inna mafatihahu latanu bil usba wanda mabuɗayya na dukiyar kawai mabuɗi ba ba faɗo ba mabuɗi sai ki oki mabudi wato latanu bil usba usba din aka ce kato 40 maji karfi ko suka ce kato 75 maji karfi kowane guda daya ko kato 40 ne mukullai kawai ba za su iya dauka ba dukiya ce daga wannan sofe wanta dukiyar kawa za ce mutane suka ce la tafara inna allaha la yuhibbul farihin Allah bai san masu irin wannan tsananin murna da farin ciki da kake nuna wani dukiya na kin gaskiya kana nuna kai wani ne sai yace menene ga wa'arama wa mutaji fi ma atata Allahu dar al-akhirah ولا تنس نصيبك وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ka nemi da abin da Allah ba ka nemi gidan lahira wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka kada ka manta da rabanka da Allah ya baka na gidan duniya ka kyautata mutane yadda Allah ya kyauta ma kyautata wannan kai abin da Allah ya ce ne ibada saboda haka nan an ra'a husada ne ya ga dukiya idan kuma malami ne kaman bala mu dan babura masalhu ka masal kalbi in tahmil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas duk malamin da kaga ka taba shi baka taba ya kullun fada yake ya tabo wannan ya ce an yi kaza ai an yi kaza ma to shi kenan masalhu ka masal kalbi in tahmil alaihi aw tatrukuhu to abun ka kai hankali menene yaji in ka yi magana ma haushin zai in ma baka yi ba haushin zai yadda kada ya kare ko haki din nan ya fitar da ake da haki ko a inuwa yake zaune haka yake in ka yi yayi in baka yi bai sai yaya idza nataqa sabihu fala tujibhu fa khairun min ijabatihi as-sukut wa idza kallamtahu farrajta anhu wa idza khallaytahu kamadan yamutu wa laqad amurru ala al-la'im yasubni famarartu thumma qultu la ya'ni ina fata an gane ko babu ruwan mu da kai shi ta haushin ka Allah ya gata bala mun san da garin da ka debo an ra'ahu sagana dan ya ga ya wadata idan mai jama'a ne yace zai karya kowa saboda tsananin jama'arsa irin yadda wancan da ya tafi ya dinga yi ya dinga kashe mutane ba gaira ba da dalili ina fata an gane ko an ra'ahu sagana wannan kalma ta an ra'ahu sagana cikin makaranta da ƙwararra kawai mu ta an ra'ahu sagana an ra'ahu dan ya ga kansa wato yayi asar wannan madda kamar yadda malam shafi yace wa an qumbulin asarar rawabnu mujahid ra'ahu wa lam ya'khudh bihi muta'ammila wato shi abin qumbul a gurin sa kawai an ra'ahu sadana ina ba san ka gane ko aran ma ya hakuri kana kara karatu a gaban makanikin qur'ani sai kai hakuri sai kai hankali ina ba san ka gane ko karatu na alfari kuma amma dai abin da na karanta ne wannan shine gaskiya na karanta makanikancin alqur'ani da qira'a ɗai ɗai ɗai guda goma wallahi la fakhara ban ba alfahari nake ba in sai kuma in ban faɗa in na faɗa ma haka ne in ma ban faɗa ba haka ne saboda ka arama kai karatun ka hankali in ka bata mu gyara ba wanda ya faɗa gyara cikin alƙur'ani Allah ya mana gaske ayana shi tuka ba inna Allah ya ce inna ila rabbika rujaa lalle zuwa ga ubangijinka ne ya insani ya kada arja koma ay arju takhawif wato wannan koma zuwa ga Allah koratarwa ne fa idazi at-tabi bima yastahiqu Allah zai satanta wanda ya mummuna aiki da abin da ya tantanta sai Allah ya ce Allah ya ce ara'aita alladhi yanha fi mawadi' as-salata wannan istifham din nan da ar'a da ara'aita da ila abin nan yace waɗannan gurare guda uku yace litta ajban mamaki abin mamaki ara'aita alladhi yanha shin ba ka jin mamakin wannan da yake hanawa ai wanda yake hana wani bawa yanda zai sallah ko zai bauta Allah a ce wannan sunna ce ta manzon Allah shi yana kokarin da wayo da dabara sai ya hana haba wannan abun mamaki ne sai Allah ya ce Araita ba mu labari mana in kana al-huda in ya kasance akan shiriya shi wannan da ake hana din shi al-mun al-mun'a ai almunha wanda ake hanawa alal huda yana kan shirye da Allah ya yarda da ita sai yaya au au din nan litakasim dan rarraba magana ne ko kuma wato ba ma batun cewa yana kan shirye ba a'a amara bi taqwa yayi umarni da tsoron Allah litakasim dan rarraba magana ko da garin gurin au din nan ne littattafi mu rarraba magana wato ba a jere da watan ta farko ba kuna ganewa amara bi taqwa ko yara umarni da tsoron Allah wato abin da yake umarni da shi na gaskiya ne alqur'ani ne hadisi ne sunna ce shari'ar Allah ce littafan shari'a ne yana umarni da wannan sai kana kokarin hana shi baka yi laifi ba sai Allah ya ce wannan kuma har yanzu abun mamaki wato a rayuwar dan ka gane ko ka saurari wani abun mamaki in ka zaba shi ne hana wannan in ka zaba in karetawa yi ai Allahi annabi wanda yake hana annabi ko wanda yake hana wani suman kirki awal abid ko mai bautar Allah ya ƙaryata abin da Allah ya ce wa tawalla biya baya alil iman wal inqiyad yaqin lima umira bihi li tubyani yaqin abin da aka yi masa umarni saboda girman kansa sai Allah ya ce alam ya alam shin baya gani ko bai sani ba da Allah Allah ya ra Allah yana gani ma sadara minhu abin da ya zo daga gare shi ayi alam fa ijabi Allah ya sani zai masa kai ya alaihi akan wannan ai o ujub minhu kadi mamakin wannan ya mukhatab sai da ake magana da kai min nahiya na salatu wanda yake hanawa wato ayi sallah wa min haythu anna al manhi an al huda wanda ake hanawa wannan ko yana kan gaskiya yace amara bi taqwa kuma amiran bi taqwa wato ko amirun bi taba yana umarni da tsoron Allah wa min haythu anna nahi mukazzib wanda yake ana kuma ƙarya yake mutawallim anil iman ya ji barin iman sai Allah ya ce mina ne malam Allah ce kalla rada tsawa lahu gare shi ai la yafa alzalika mutumin kirki kare wannan hani ne kai ma karkai kai ma karkai duk mai sauraro na kare irin wannan ayyuka na banza la in lam yantahi idan wanda ake hana wannan lam din nan lamul qasm ce jimala ko lamul qasm la in lam yantahi amma huwa alaihi min al-qadawa bai hanu barin waɗannan abubuwa da yake na shishigi ba bai bari ba bai bari ba la nasfa an bin nasiya in Allah Allah ce za mu kama shi gashin goshin sa kun san nasiya nasiya irin laraba suna da gashi da yake waka ya sauko ta nan za ta kira sa na na ba san ko ba gashin ba ai rashin gashin shine sanko amma gashin da yake saukowa ba gashin goshi shi yake kira nasiya Allah ce za in an kama wannan aka rike mutum duk karfin sa an gama da shi Allah ce lanasu an bin nasiya za mu kama shi lanujiyanna bi nasiyati ko lan haka ne ko lanajurranna bi nasiyati ila nar za mu ja wato gashin goshin sa zuwa wuta wani zullu kuma kaskantar da shi nasiyatun gashin goshin da mai gashin goshin wato nan badalu na kira ne nan mariba wato aka ce nasiyatu gashin goshin da yake kazuwa mai ƙarya ai mai gashin goshin ne makareci nasiyatun wanda gashin goshi ne kazuwa mai dan karan ƙarya katiya mai kuskure wato wanda dalika majazin wal muradu sahiba ana nufin mai goshi mai gashin goshin mai gashin abin nan goshin shine mai wannan shine mai wannan matsayin ga Allah amma shi abin da yasa yake irin waɗannan gani yana da wani ƙarfi yana da wani iko yana da wata dama da yake ganin in ya riƙo wannan damar zai iya maganin gaskiya ba ku dole irin wannan duk wanda yake fara da gaskiya ba bai dane ba shi yana ga ko wata jama'a ko wata dukiya ko wani mulki ko wani baki ko iya magana ko iya sharri ko ƙarya ko misali ko yarge ko ƙage ko ko wato yana da waɗannan abubuwan za su ishe shi Allah sai Allah ce menene malam Allah ce kirawo jama'arsa fal yadawu nabiya ya kirawo ahalin nabi mutanen jama'arsa wa huwa fil majlisi yantadi yana taruwa da jama'a duk lokaci lokaci yana jin ya kai a cikin gari sai ya zo ya dinga faɗa wa ya tahaddasu bihi alqawm mutane suna magana ay fal yadawu ahalin millati ya kirawo mutanen da ke bin bayansa akan aqida irin tasa li yuhariba ahlal milla islamiyya dan ya yaki waɗanda suke kan hanya ta addinin musulunci wa yara anna wa yurwa anna aba jahl ala lin nabi sallallahu alaihi wasallam an yurwa ya abu jahl yace wa annabi lamma taharu to lamma taharu lokacin da ya manzo Allah tsawa haitu nahahu an salati lokacin da ya hana manzo Allah sallallahu laqad alimta ma biha rajulun akthara nadiya kai ka san ana cikin garin maka ba mutumin da yake da mutane da yawa min ni fiye da ni la amla anna alayka hadha alwadi zan cika wannan gurin da jama'a in shi ito khailan dawaki jarada in garmo aw rijalan marada mazaje makarfafa wa huwa la yadri anna man yuharibu ala Allah wanda yake yaƙar mutanen Allah inna ma yuharibu Allah ko yana yaƙar Allah ne shi Abu Jahl bai sani ba wato sai kai inda ba za a nuna ba san inda aka yaƙi manzon Allah din da ke abin a kurkusa ne don a nuna ƙarfin ikon da iyawar da mulkin da annabtar da manzancin da alƙur'anin gaskiya ne mala'iku aka turo zuwa tare ina fata an gane ko a lokacin da aka zaɓi madar mala'iku na aka turo dubu uku da farko sannan aka turo dubu biyar da ƙarshe ba fa yaƙi suka yi ba sun zo su burgita gurin ne duk da wasu suna cewa sun yaƙi akan sun yaƙi musu yi mun karanta lokacin tafsiri eh kun dai san wannan mala'ikun sun yi yakin ko ba su yi yakin ba amma arrajih a gurin malaman tafsiri sun ce mala'ikun kawai tsorata ba su kai dan mala'ika ɗayan yawa duniya tsawa za ta rarke a mala'ikun an kasa ne don su firgita amma wani abu da ya biyo baya raunin da aka yi wa waɗanda suka je yakin badar waɗanda ba su mutu ba wani an cire zogon hancinsa wani an sulle kunnensa kuma saran ba irin na takobi ba ne yankan ba irin na wuƙa ba ne yankan ba irin na adda ba ne ba kuma da hannu aka shirge ba ya ga ta wannan tsinkewar mala'ika ce ina ba ya ga ta mala'ikun sun dai dan taimaka ko da kadan ne ko dan ban tsoro ka san mala'ika ko dan husata ya gashin jikin sa wani dan goge sa sai ya surge wani guri ba sani ba ina fata an gane ko to saboda haka dan ka tara jama'a ko ka tara dukiya zaka yi fada da gaskiya ka tuna shekara nawa kana fada da gaskiya da Allah bari ba ganin ru'yatul fadl al ghairi ba dan jima Allah in mun yi laifi Allah ka yafe mana da iko am fada shin ayi sallar ayi sallar asham laifi ne ayi sallar tahajjud laifi ne annabi bai yi ba sahabai ba su yi ba tabi ba su yi ba tabi tabi na su yi ba sama wa tabi na su yi ba malaman kirki ba su yi ba malaman sunna ba su yi ba ba a yi har yau ba a yi a maka ba a yi a madina ana yi to ba a yi fada da wannan ba ba a shekara yi ba shekara nawa yau eh an daina abin yana tsara ko rabuwa ce to kai mai faɗa baka baka ganewa baka ganewa abin da kake baya amfani faɗan da kake baya amfani mutane ƙaruwa suke suna yi ko ba ƙaruwa ke ba ku ba ki azumi da ku kai ku ba wannan masallaci sama da ƙasa da wajen layi ku gani kuma yadda yake cikar dan adam kama ana sallar iri ana muke sallar tahajjud yanzu ma a san din da ake ni wallahi ban sani ba sai da na ga na ga mata har wajen zuwa to shi ke na sai wai a ce ba ana yin lalata da matan mutane cikin dare suna fita haka suke faɗa ba ko ba sa faɗi ka san zuciyar mutum zuciyar mutum ta ɓaci to haka yake tunawa kowa ka gane ko yayin da zuciyar ta lalace to haka yake tunanin kowa yake e ka gane ko bai tunanin alheri gare ka sai sharri to shin yanzu idan in mata sun fita sun je masallaci ana yin lalata to sai a dai zuwa aikin hajji an je aikin hajji ba a lalata ba yi mutanen maza ba sa yi to tunda suna yi ga shi kuma aikin hajji ya zama wajibi za a yi kuma za a yi to shi kenan ta hajji ma za a yi Allah ya ja ta mana sai Allah ku yi kokari abin da kake faɗa shekara da shekaru ba ka samu maganinsa ba wani da ya da ya da ya tabasa sai ya ce wai a wata gada a wani gari ba zan faɗi garin ba don za ku gane waye sai ce wai a ƙarƙashin gada wani ya danne wata wayan zo tahajjud aka zo aka same shi to shine sai ya sa tahajjud ta zama ƙarya kada wusan zuciya wadannan mutane Allah shi da su wada Allah Allah ya ce ya kira wa jama'a ta su masa maganin wato gaskiyar su kare gaskiyar ko su karya ta zai yi sai Allah ya ce Allah ta sanada wa zamani za mu kira zamani a manyan manyan mala'iku daga wajen ubangiji su karya shi da shi da jama'a da baki daya sai Allah ya Allah ce kalla ku saurara al'amarin ba haka yake ba la tutihu mai irin waɗannan manganu karka bi shi kuma karka ji tsoron sa eh karka bi ayyuhal abdul mutamassil li amri rabbi wal kai ba da kake bin umarnin ubangiji fala tu ya mura tsaji kada ka bi wannan mai shishigi fi man salati hana sallah wa gairi hamin ibadat rabbika da wannan ma sallah cikin bauta wa ubangijinka wasu judu ka yi sujada salli li rabbika al akram allazi an'ama alayka min hadaya wanda ya maka ni'ima da shiriya wa qatar maka kusantihi minhu bi ta'a kamar yadda manzo Allah ce wala yaza hadisi kursi wala yazalu abdi يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ورجله التي يمشي بها ويده التي يمشي يبطش بها wato in bawa manzo Allah da kansa yace bawa ba zai gushe ba yana kusantowa zuwa gare ni hatta uhibbahu har na sai na so shi fa idza ahabtuhu in na so shi kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bihi sai ya zama kunnansa da yake wa basaruhu da idanunsa da kafarsa da yake tafiya da hannunsa bi ma'ana ba za ka yi komai sai da Allah ke so ina fata an gane ko wato saboda haka in ka samu wannan abun Allah ai shikenan ha ha huna mawdu'u sujud tilawa nan ana yin sujada irin ta tilawa amma gari azan ba manyan manyan ba abul imam malik fa fi sahih muslim an abi hurairah annahu qala sajadtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi as-sama'i sakat na yi sujira tare da manzon Allah ya zama ma'un shakar wa fi iqra bi ismi rabbika sajdatayn wa sujira bi kan da nan wa qawluhu ta'ala wa qatr yadullu ala istibab ad-du'a fi sujud kuma yana nuna ana son ayi addu'a yayin da ake sujira al-amr ruku'u fa azimu fihi rabba in an yi ruku'u a girma ubangi subhana rabbiyal azim wa hamdi in an kama gwiwa wa amma sujud fajtahidu fi du'a wato in kun yi sujira fajtahidu fi du'a ku yi kokari wajen addu'a فقامنا أن يستجاب لكم هنا يوا أنسامكم بدأت السورة بالأمر بالقراءة سورة تاجمة تابارة دعفارة كراتو وختمت بالأمر بالصلاة تاتكا دعادين دين صلى والدعاء في السجود دعادو يولسه لطلب القرب إلى الله دم قسمت دعاء الله واشتملت على رعاية الله وكرمه لأوليائه وأن سورة تاتكرو وتجل مواعد أبنجي كيم مدعون تال أمر سوليانسا وإيده الشهيد على دعائه kuma tana narko mai tsanani ga waɗanda yake abokan gabar Allah makiya Allah masu saba Allah da son zuciya ko da son rai Allah ka mana maganin son rai Allah ka ba mu ikon gun gaskiya dogiya santa nan za mu dasa aya mai fatan ubangiji ya nuna mana gobe da za mu ci gaba cikin yardar Allah amma in za ku dan saurare ni kaɗan ila waɗanda suke waje ba ma kila ba kuna kallon abin da muke yi wani bawan Allah ne wanda baya son a faɗi sunansa ba rawacin ma ya saya mana amfin faya shida kai amfin faya da lasifika guda shida bana kuma ya siyo wannan kuma ina tsammanin bai tsaya ba in an yi sa'a zai ƙara siyo wani abu fatan mu Allah ya taimake shi wannan karatu namu karatu ne da yake samun goyon baya daga wajen mahalicin kowa da kowa mai wanda shine Allah kun san akwai wato manya-manyan 'yan kwamiti waɗanda suke kula da wannan masallacin wanda sun yi ƙoƙarin su dinga taimakawa tafiyar karatun da ɗawainiyarsa amma karatun da ɗawainiyarsa tana da nauyi wato in ba shi ne aka yi na musamman ba ku da kuke zuwa kun yadda karatun ya ci gaba kun ɗauki mataki ya ci gaba karatun ba zai ci gaba don wannan karatun ba ɗan ƙaramin karatu ne kuna daidai wato da ɗaukar nauyinsa da saka shi murare da yawa wanda akwai wanda ana sa mana gidan rediyo na kusan dan uwanku shi ma bai san a faɗi sunansa shi ya ɗauka wajen miliyan da rabi ya biya ana sa a rediyo kan awa guda tur ina fatan kun gane ku to gashi nan ga mutane da yawa waɗanda suke ba da gudunmuwa muna fatan Allah madaukakin sarki mu ma ba mu gudunmuwa sannan kuma ga ƙarin ɗawainiya ga shugabannin kwamiti waɗanda su burinsu kawai karatun ya yi kyau ko da ba samu ko a ba sannan gashi an ƙara wasu wani kwamitin kuma mai ƙarfi bayan kwamitin kuɗi ga kwamiti kuma mai kula da harkokin marayu wanda mun gaya muku sunayensu jiya sai dai sun ƙi faɗin inda za a same su ko masu marayu kar ku zo gurin alhassan sai dan na sani yanzu za ku nuna Allah ya gata mala ina da maraya ba guri na za ku zo ba gurin waye ne ku je ku je a ku je gurin Alhaji Idi ne kaza shine ma ku je gurin Alhaji Isa Mango ku je gurin Alhaji abun nan a yan katako ku je gurin Alhaji Sana daga dama wajen masu da mota ku je wajen sai Iliya shi ku je wajen Alhaji Lawal Hashim akwai risid da zasu akwai alhaji ali sura ga alhaji salisu na marka ku je wajen su alhaji salisu na kun sai mai gidan wani gidan cin naman nan can da biredi ku je ku sami a can ku kai mana sunan maraye haka nan kai ma in dan maraya maraya ne lallaba ka je ka faɗi gaskiyar abu Allah ya ina wato muna son karatun a amfana da shi ba kar a amfana da karatun a amfana kuma mutane su amfana sannan kar ku manta jama'a mun muku magana akan abin da kuka hada na alheri abin da kuka hada na alheri manara wanda yanzu ina jin an yi taro a kasashen duniya ina jin na faɗa ranar wanda aka ga cewar babu wata ƙasa a duniya ko wata ƙungiya ta musulmi hatta ta kiristoci wadda ta yi tsarin da za a iya taimakawa kai da kai irin ƙungiyar jama'a duk jama'a ta zalisu ga duk duniya gaba ɗaya ba samu ba saboda wannan scratch card wannan kaga ɗin registration ne ba naira ɗari za ta saya in ka saya aka nuna maka yadda za a yi registration za a turo maka lamba sai ka ɗauki lambar nan ka aje ta duk lokacin da zaka bada gudunmawa Allah ya baka naira 100 ko 200 ko 500 ko 1000 ko 1010 ko 100 ko miliyan zaka saya kawai sai ka dinga turawa amma sai ka sa wannan lambar taka ta barko kuma da masallacin da kai rijista dan duk masallacin da ke garin nan suna da rijista wannan yana da rijista duk masallacin jima'ar mu suna da rijista kuma abin kana tura banki ne sai kudin nan wato kudin me ne sunansa wato kaman ba rasu sabiya ne nan gani nan bar ni in dai aka karbi kudin har ka tura shi a ciki shike nan ya riga ya zama kudi a gurin kungiya wanda ya ci sai ya amai din sa dan ba zai buya ba in ka ki sayarwa ma sai ka fito da shi dole mu samu kati in ka kone shi ma sai mun karbi lambar kati dan da sirrin namba a ciki gaji nan saboda haka sai ya kawai ka je ka saya na dubu ɗaya na dubu ka raba mutane kowa ya rijista ka in ka yi kuma in Allah ya taimake ka ka dinga tura wannan alherin na taimakon kai da kai da za a taimaki talakawa da marayu da kuma gajiyayyu da kuma gine-ginen masallatai da gina asibitoci ila ma da taimakawa ƴaƴan gajiyayyu zuwa makaranta to kar a yi banda kai Allah madaukakin sarki ya ba mu iko yi na wa barakallahu